بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه barkanmu da sake haduwa a cikin wannan safiya ta litinin 20 ga watan biyu watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1448 a ci gaba da karatunmu na littafin al'aqidatu safariniya a wato ad-durratul mudiyya ad-durratul mudiyya في عقد الفرقة المرضية زامتاشي فصل في أهل العناد والزندقة والإلحاد لأن شيني كراتنا تقص فصل في أهل العناد والزندقة والإلحاد فصل من بياني أكن حال ما أبوتا كنغري واتكن الديني almu'aniduna lid-din da suni almalahida da kuma ma'abota zandaka a cikin addini waɗanda suke akuya da fatar kura tun yazo da sunan musulunci amma yana ma musuluncin rara gefe yana cutar da shi da kuma ahalul ilhad su ne waɗanda suke dai wato sun zo da aƙidu na kafirci a cikin addinin musulunci mala yake cewa waƙila fi duruzi wa zanadiƙa wa sa'iri ɗawa'ifil munafiƙa wa kullu da'in libti da'in yi ƙutalu kaman takarrara na la yuqbalu li'annahu lam yubdi min imanihi illa alladhi adha'a min lisanihi kamulhidin wa sahirin wa sahira وهم على نياتهم في الآخرة قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبون يهتدى فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك ما كان فيه الهتك في من أستارهم ما كان فيه الهتك من أستارهم وكان للدين القويم ناصرا فصار منا باطنا وظاهرا فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافق إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين عليه وقيل في الدروز والزنادقة أنفدا جمدا وتؤينهم فرقة الدروز firqatu ad-duruz da kuma zindikai wasa'iri tawa'ifil munafiqa da sauran bangarori na munafikai wa kullu da'in libtida'in yuqtalu aka ce za a kashe su haka duk wanda ya kasance yana kira zuwa ga bid'a amma bid'a mukaffira ake nufi anan bid'a ta kafirci kaman takarrara nakfuhu kamar wanda ya sha yin tuba yana warware ta la yuqbalu ba a karba ma'ana la tuqbalu taubatuhu ba a karba tubarsa li'annahu lam yubdi min imanihi domin ba abin da ya bayyana a cikin imaninsa illa allazi aza'a min lisanihi face sai abin da ya yada da harshen shi abin da dama yake faɗa ne cewa shi mumini ne sai aka gano kafiri ne sai ya ce a to ya tuba shi mumini ne ai dama ya sha faɗa kuma ƙarya yake yanzu ma ƙarya yake ka mulhidin kamar wanda yake mulhidi cikin malahida wa sahirin wa sahira da matsafi ko matsafiya wa hum ala niyatihim fil akhirah waɗannan za a tayar da su akan niyoyinsu ne a lahira mana za a kashe su a nan duniya idan an je lahira sai thumma yub'athuna ala niyatihim hasilu kalamil nazim yadullu ala anna الزنديق والمنافق الجلد وكذلك الساحر والساحرة لا تقبل توبتهم ولو تابوا كودا سنتي سن توبة توبة za a karbi tubar su ba ya ambaci wato ad-duruz wanda ad-duruz a jam'i ne na darziyu addarziyu sai jam'in shi a kira shi ad-duruz kamar a ce wato ainihin wato suna cewa wani bangare ne na shi'anci asluhu at-tashayyu' firqatun asluha at-tashayyu' asalin su in shi'a ne to thumma ghalaw suka wuce iyaka kwarai duk da in kana aslu at-tashayyi' ghuluwun asli a wato ainihin asalin tashayyu'i ma wuce gona da iri to sai zamanto su a shi'ancin ma suna cikin gulatu ar-rafida gulatu shi'a wanda suna da aqidu na kafirci hatta kai su ma zuwa ga sun maida bawa ya zama Allah yanan sun haɗe da hululiyya ittihadiyya a gurin kafirci duk da dama wannan aqidar akwai ta a cikin shi'anci sai dai galibin firak na shi'a ba su shahara ba da su kasan kowace firka daga cikin firakun dalal suna da wani abu da suka shahara da saɓani a kan shi tsakaninsu da ahalis sunna yanzu da an ambaci khawarij babban abin da za ka wato tuna da shi na daga aƙida ta khawarij da ke mayyaze su da ahalis sunna shine kafirta ahlul ma'asi da kuma al-khuruju 'ala al-hukam bis-silah wa kadhalik al-khuruju 'ala al-hukam bima yu'addi ila hamli silah kenan walau bil kalima inda khuruji na farko ma ba da makami aka yi shi ba da baki aka yi shi dhul khuwaisara ai ba makami ya dauka kan manzon Allah ba ko sallallahu alaihi wasallam cewa i'dil fa inna hadhihi qismatun qismatun ma'udila fiha ولم يرد بها وجه الله خروجي من منزل الله صلى الله عليه وسلم ده هرشي haka khawarij na farko wanda suka ayyana kansu a matsayin khawarij ne da suka fito na fito da sayyidina ali ai kafin su dau makami da harshe suka yi khuruji suka ce inil hukmu illa lillah so da sayyidina ali ya hakkama amr ibn al-as da abu musa al-ash'ari akan matsala ta rikici tsakanin tawagar aliyu da tawaga ta muawiya ridwanullahi ta'ala alal jami' ina ana ganewa ko to su waɗannan ad-duruz sai ya zamanto sun kai wannan matakin na bautar wani Allah wal iyadu billah az-zanadiqa aslu kalimati az-zandaqa aw az-zindiq أو الزنادقة كلمة فارسية لكن استعربت على ممر التاريخ واستعمال العرب عليها أو لها yawan amfani da larabawa suke da kalmar ta zama larabci amma asali kalma ce ta farisanci sai zamanto duk mutumin da yake kafiri ne amma sai ya shigo musulunci da rigar musulunci don ya bata musulunci sai a kira shi zindiki asalinsu kafirai ne suna da ma dodanni da gumakan da suke bauta mawa to sai ta kai wanda ya zamanto ɓannar shi ta yi yawa a cikin addini yana harin usul na addini da aƙida kai tsaye da gangan to sai a kira shi zindiki an fahimta ko sai a kira shi a zindiki na'am a asalin kafurtawa mako sai zindiki bakin kafuri ne kafur kafur namijin kafuri ke kai ba kafuri ba amma kafi kafuri kafurci kai ba kafuri ba a suna da intimai amma mutum ya fi kafuri kafurci a aiki da kudiri bakaken arna kenan munafukai waɗanda suke da annifaku al-i'tiqadi an fahimta ko wasa'iri tawa'ifil mubtadi'a munafiqa da sauran bangarori na munafikai to sai dai wannan duka yana nufin annifaq al-i'tiqadi laysa al-amal bayin ƙarya ko saba alƙawari ko cin amana munafunci na kuduri mutum ya dinga burin musulmi su faɗi a yaƙi kafirai su ci nasara a kansu ya dinga ma annabi izgili da sahabbansa wannan munafunci ne mai fitar da mutum daga musulunci min asbabil kufri al-arba'a an gane ko da duk mai kira zuwa ga bida'arsa amma ba kowace irin bida'a ba bida'ar carbi ko wasu auradu da azkaru da aka kirkiro a wannan miskini mubtadi' tabbas amma ba ba kafiri ne dan bid'a da ke kira zuwa ga bid'arsa bid'ar kuma ta kasance wadda take harin aqida da asuluddin bid'a ta wato ainihin alhulul al-ittihad bid'a ta mutum ya riki wasu awghath wasu wato ainihin me suke kiransu aqtab ce wannan qutubuz zaman wannan nujubi ne wannan watad ne min al-autad nan kaza ne wanda rububiyya ce suka ba mu wasu shehunan su wannan kafirci ne babu shakka bid'a ta shi'anci ta zagin sahabbai sukar na na aisha da abinda Allah ya tsabtace ta daga gare shi tuhumar mala'ika jibril da yaudara i'tiqadin qur'ani bai cika ba da ganin waliyi yafi annabawa wannan kafirci ne to irin waɗannan dukkan su kashe su ake kaman takarrar naksuhu la yuqbal haka wanda ya ta tuba yana warwarewa ba a karban tubarsa li'annahu lam yubdi min imanihi illa alladhi adha'a min lisani ka mulhidin wato cewa ba abin da ya bayyana na imaninsa sai abin da ya ta yadawa a har da harshen shi ai da idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah min nasi man yaqulu amanna billah ai kafin ya ce ya tuba dama can yana cewa shi mumini ne ba kamar wanda yake arne ba sai ya musulunta kaga za a karɓi tubarsa shi wannan asulan yana cewa shi musulmi ne dubin shi ta cika aka gano munafuki ne sai ya ce a ya tuba to ya za a iya gane gaskiya yake ko ƙarya to shine sai ya ce ba a karɓan tubarsu kamar dai mulhidi wanda ya zo da ilhadi cikin addini mutumin da yake tuhumar shari'ar musulunci akwai malahida fa a yanzu musamman da sunan istishraqi da sunan wayewa da sunan kaza sai na ganin shari'ar musulunci ta tauye wa mace haƙƙinta ta wannan mulhid mulhid to irin waɗannan ko sun ce sun tuba ba a karɓa in jimal wasahirin wasahira boka da bokanya su ma ana irin wannan tsitsince su ake a duniya kamar wata tsutsa ce da ke cin shuka ba a barinta ko ta tuba an gane ku wa hum ala niyyatihim fil akhirah yace a lahira za a tayar da su akan niyoyinsu wannan bayani na malam yana tabbatar da wato ra'ayin malaman da suka tafi akan cewa wa'annan mutane ba a karban tubansu shine mas'ala ta taubatul almunafiq wa zindiq tuba ta munafiki da zindiki shin ana karba ko ba a karba ba wai ana cewa Allah yana karba ko baya karba ba wannan ba hurumin mu bane ana magana ne kan za a yi mu'amala da su a matsayin wanda suka tuba sun zama 'yan uwanmu fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din koko ba za a mu'amalance su a haka ba shine ake tattaunawa to firka ta malamai guda sai ta ce ba za a yi musu wannan mu'amala ba dan ba a yarda da tubar tasu ba ina fata an gane to malam ya tafi kan wannan ra'ayi sun yi hujja da faɗin Allah ta'ala cewa wato ainihin innal ladhina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra lam yakun Allah liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila lalle waɗanda suka imani suka kafurta suka ƙara yin imani suka ƙara kafurta suka ƙara zurfi cikin kafurcinsu Allah ba zai gafarta musu ba kuma ba zai taba shiryatar da su kan tafarki ba kaga wala li yahdihum sabila yani la yuwaffiquhum la yuwaffiquhum littauba kiyan koda sun ce sun tuba kawai banatu shafahi ne zancen baki ne kawai an gane wannan suka ce to wannan ita ce hujja ita ce dalili ainihin wato akan haka to suka ce ko da ya ce in ya ce ya tuba ba mu da tabbas tun da dama ya sha faɗi kamar da malam ya ce ko abin da ya bayyana na imanin shi shine daman yake ta faɗa da harshen shi tun shekara goma sha talatin da kaza yana ta cewa shi mumi sai daga aka gano munafuki ne zindiki ne to da ka dai ya ce ya tuba ba za a yadda ba al'allama ibn uthaymin cikin sharhin da ya yi mawa aqidatus safariniya rahimahullah sai ce amma wannan magana na da rauni sai ce walakin na na naqulu fil ayatil karima abinda zamu faɗa dangane da wannan aya mai girma innal ladhina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra ai kaga fa kanat nihayatu nihayatuhum ziyadata fil kufr su waɗancan da aka ce Allah ba zai gafarta musu ba ƙarshen lamarinsu kafurcin ma zurfi suka ƙara yi ciki shi kuma wannan abin da ya bayyana domin mu ba ma binciken zuciyan bayi abin da ya bayyana ya ce ya tuba kaga kenan a tauba ce ƙarshen lamarinsa ba a ziyadatu fil kufur ba kenan da kai bambanci sai ce fa'ala hada fa idza tabu wa arafna anna tawbatahum sahiha bi istiqamati ahwalihim fa sahihu annaha tuqbalu in suka tuba amma fa irin wannan ba da ya ce ya tuba fa ake kyale shi ba sai an yi control din shi kamar yanda Umar bin Abdul Aziz ya sa aka yi control din wani daga cikin kadari wanda dai daga karshe lokacin Shihab sai da aka kashe shi lokacin Hisham afwa lokacin Hisham ya ce ya tuba da aka zo da shi mun karanta kissa shi cikin shari'a cikin daura ta shari'a Hisham bin Abdul Malik ya sa aka kyale shi ana control din shi karshe dai ta bayyana ba tubar yayi ba Umar ibn Abdul Aziz yasa aka kashe shi muna ga afwan Hisham yasa aka kashe shi lokacin Umar Umar ai ya riga Hisham ibn Abdul Malik yin khilafa yasa aka aka kashe shi to dan haka in irin haka ta faru aka bincika sai aka gano cewa ba tubar shi ta ƙarya ce to wannan ana batar da shi ibnu uthaymin yayi hujja da cewa ai Allah ya bayyana munafikai na iya tuba cikin fadin sa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan da lahum nasira sai yace ilal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu sai dai waɗanda suka tuba wa aslahu wa atasamu lillah wa akhlasu dinahum lillah waɗanda suka tuba suka yi ikhlasin addininsu zuwa ga Allah sai ce fa'ula'ika ma'al mu'minina waɗannan suna tare da mu'mini kaga sun dawo fa ikhwanukum fid dini kuma an baci munafukai ko wasu munafukan baƙaƙen tunda an ce fid darkil asfali minan nar sai aka ce illal ladina tabu kinan yumkin an yatuba al munafiq wa zindiqu wa daruz aw duruz duka za su iya tuba mun fahimta ko to amma sai dai duk da ayan nan sariha ce fi qabuli taubatil munafiqin lakin akwai sharadi zakara Allah ta'ala shuruta Allah ya ambaci wasu sharuɗa wanda labudda minha saboda ya ce illal ladina tabu wa aslahu ko illal ladina tabu wa aslahu wa akhlasu dinahum lillah sai waɗanda suka tuba suka gyara bannar da suka yi sharadin kenan suka kuma tsantsanta addininsu zuwa ga Allah to wa'annan fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran 'azima sai sun kiyaye waɗannan wato ainihin sababba to wannan duk da malam shi da kanshi ya ambaci wannan sharadin domin ya ce qultu bayan ya ambaci ba a karban tuban munafiki sai ce amma sai nake cewa wa in dallat dala'ilul huda amma in dalilan shari'a suka bayyana suka kafu akan shi wanda yace ya tuba daga cikin zindikai to wannan za a karba sai yace kama jara lil ailabuni yihtada kamar yanda ya gudana da al ainabuni ya tuba kuma shari'a shi ta bayyana wanda zindiki ne da sai ya tuba wasu ma suka ce kana fil asli wato ainihin darziyan da darzi ne amma sai ya tuba yana da waccan aƙida ta hulatul mutashayyi'in daga baya ya tuba bayan ya tuba sai ya dawo ya dinga tona mu zindikai asiri yana faɗin sirrin su shine sai ya ce fa innahu adha'a min asrarihim domin ya dinga yada sirrukan wa'incan munafukan ma kana fihi alhatku min astarihim wanda wannan sirrin da ya dinga yadawa shi ya sanya aka tona asirin su sai ya bayyana alhatku shine abu a keta shi asirin su yake tu ya bayyana ya yage aka gano da yawa daga cikin waɗanda da ba a fahimci suna da wannan aqidar ya ta bayyana alamomin su da wasu daga cikin sunayen ma wanda suke tare da su cikin wannan tafiya kaga alamar tuba shi ta gaske ce to kenan ko yau domin alhukumu ya duru ma'a illati wujudan wa adama ko yau aka samu wani wanda yake zindiki sai ya ce ya tuba sai shugaba ya ga maslahar a kyale shi kar a kashe shi amma sai ya sa ana bibiye shi sai aka ga cewa ya canza tamaman balma yana tona asirin wanda da suke wannan tafiyar tare wannan tuba shi za a yadda da ita an fahimta amma asali kowa ana karɓar tubarsa asali kowa ana karɓar tubar shi mala ya ambaci sahiri ko mulhidi ba wanda in ya tuba ba za a karɓar akwai ilhadin da ya wuce na fir'auna da ya ce ana rabbukumul a'la amma Allah ta'ala ya aika mai da ɗan aike faƙul hallaka ila an ta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha law ihtada la qabula la qabula la qabilat hidayatu wa taubatu amma bai tuba bane shi yasa lokacin da yace amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin ai Allah ce ai al'ana kaga ya ambaci date ya nuna cewa lokaci ne ya kubce ba wai dan girman kafircin kafircin shi amma da ya tuba kafin lokacin za a karɓi tuba shi an gane ku ashabul ukhdud suka hura suka haƙa ramuka suka hura wuta suka dinga tura masu tauhidi suna ƙonawa Allah ya musu tallar tuba cewa allazina fatanu almu'minina walmu'minat thumma lam yatubu kaga da sun tuba da an karɓi tubarsu shine al-Hasan al-Basri yace bayan wannan ayar waye isa ya sa mutane su fidda tsammani daga rahmar Allah to daka duk wanda ya tuba daga cikin zindikai za a karɓi tubarsa da sharaɗin idha saluhat halu in halin shi ya zamanto ya gyaru ya canza daga abin da da yake akai wa kana lid-din al-qawim nasira shi wannan ailabuni kenan ya zamanto mai taimakon addinin musulunci fasara minna zahiran wa batina daka sai ya zama daga cikin musulmai kenan a zahiri da batini muke zato gurin Allah fa kullu zindiqin wa kullu mariq duk wani zindiki da duk wani wanda ya fita daga addini murtaddi shine mariq wajahidin da wanda yake gaddama yake musu na addini bai yadda da shi ba wa mulhidin da wanda yake mulhidi a cikin addini mai kokarin kushe shi munafiki wanda yake kafiri idhastabana nushuhu lid-dini in ya bayyana cewa yayi addini 100% an-nushu shine yin abu yanda ya dace bin addinin shi sau da kafa ya bayyana fa innahu yuqbalu an yaqini to wannan za a karbi tubar shi a bisa yaqini kai kenan malam da ya ambaci cewa ba a karban tuban dan bid'a ba a karban tuban munafiki ba a karban tuban zindiki da sahiri da kaza yana nufin waɗanda ake shakku akan tubarsu su kenan ka karatun ya fito kamar ma babu sabanin kenan tunda kowa ya yadda in sun samu islah ba'da al-fasad in sun tuba sun gyara sun ma fara tona asirin abokanan tafiyar su ada to wannan za a karbi tuba su wannan babu babu sabani akai kenan amma kuma wanda yana komawa zuwa ga ijtihadin shugaba al-allama ibnu uthaymeen yake cewa in aka kama zindiki sai ya ce ya tuba shugaba yana da damar da zai yi ta'aziri ya kashe shi a matsayin ta'aziri don rada'i ga wanda suke da aƙi da shi amma ba za mu yi hukuncin cewa ya mutu finari jahannama khalidi na fiye abada babu shakka da bai tuba ba aka kama shi aka kashe ya mutu arni da abin da suka shafi hukunce-hukuncen kintsagawa da matasalla da kaza da roƙon gafara ba za a mushi ba tunda ba musulmi ne amma sai ya ce ya tuba sai aka kashe shi wannan an kashe shi a haddan ne ba a matsayin murtaddan ba an gane ku kamar wanda ya zage annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya tuba ai jumhur sun ce za a kashe shi balma duk malamai sun ce za a kashe shi ko da ya tuba amma ba a matsayin arni aka kashe shi ba in ya ki tuba a arni aka kashe shi amma sai ya ce ya tuba to wannan wanda ya ma annabi izgili sallallahu alaihi wasallam haƙƙin annabi ya taba kuma kashe shi ake yi to sai ya ce ya tuba kuma annabin baya rayatuwa zai yafe mai amma in Allah ya zaga wal'iyazu billah ko yi ma Allah izgili sai ya ce ya tuba shi Allah ya ambaci cewa qabil taub yana karban tuba shi kuma zala sallallahu alaihi wasallam haƙƙin shi shi yake iya yafe shi kuma baya rayu kamar yadda ya yafa nawa Abdullahi ibn Abi Samh annabi yayi hadir din jinin shi lokacin fathu makka aka zo ya zo gurin sayyidina usman ya lulluba fuskar shi ba a gane kowaye ba sai da suka zo gaban annabi sallallahu ya bude fuska annabi ya ce mai kai mai mubaya'a ya tuba annabi ya kauda kai har sau uku daga baya annabi ya bashi kalma aka kyale shi daga baya annabi ya ce cikin ku ba mai natsuwa da hankalin da zai tashi ya sara wuyan shi tunda kun gana kau da kai ai ya ce da inda gan shi a kashe shi suka ce ayya ya rasulullah da ka dan kyafta mana ido da ka ga cika aiki ce la yakunu li nabiyyin an takuna lahu kha'inatul a'yun ai annabi baya yaudara ko ta kyafta ido ne inda su mu ne ko amma shi baya yaudara komi sak ne kawai ake shi sai annabi ibrahim zai ji kunya zuwa gurin allah tunda yayi tauriya ya ce bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqu a martaba da gala irin ta annabawa kawai kamata ya ce eh ni na sare su ko me zai faru ba to amma kuma a gurin sai ya tauriya inda ni ko kai muka ba mi laifi ba amma shi a matsayin shi sai ya ga kamar laifi ne wanda ashankrita ya bayani cikin tafsirinsa muna ganewa to Allah ya samu dace mu bar shi haka sai mu tashi sabon fasali fil kalami ala al-iman إياكم إن شاء الله نعم